الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الله نتوى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما يكون منذوك النبي كاهنك إلا إذا تمنى سيدا يكراتو ألقى الشيطان سيدا يجيه وسواسي fi umniyatihi cikin karatun shi a zukatan marasa arziki su donga shakka cewa wannan ko ayar daga Allah take ko ko ba daga Allah take ba fayar sahullahu sai Allah ya shahi ma yulki shaytanu abinda shi da yake jefawa na waswasi summa yukimullahu ayatihi sannan Allah ya tabbatar da ayoyin shi cikin zukatan waɗanda ya nuhe su imani wallahu Allah alimun matakin sani ne bai liƙa'in shaidani da jehawar shaidan wasu watsi ga zukatan marasa imani hakimun mai hikima ne fi tamkinihi minu na ba shaidan damar ya fa'alu ma ya sha yi abin da yake so ya yi liyaja'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الله نابا شيطان wannan dama ta sanya waswasi ga zukatan marasa rabo liyaj'ala dan Allah ya sa ma yulki shaytan abun da shaytan ka jefa na waswasi ya zamo fitinatan fitina da jarrabawa fi lillazi na fi kulube maradun ga waɗanda suke da rashin lafiya cikin zukatansu ai man arada labil kufr wal nifaqa yabqa fihi ilqa'u shaytan allazi huwa ash-shakk wal waswasa wanda Allah ya nuhi kafirci ko bilafikanci gare shi to sai wanzar da abin da shaytan ya jefa cikin zuciyar shi na shakka da waswasi walƙasiyati qulubuhum da waɗanda zukatansu suke busashi saboda shirka wayannan zalimi da kafirai lafi shiƙaƙin suna cikin sabani ba'idin madisanci ka cimma daidai ai khilafun ɗawilun sabani mai tsawo ma'annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليعلم الذين أوتوا العلم كما تنسبوا لولان أكبا علمي شين توحيدي دا قرآني سسان أنه قرآني الحق شين متبتشي قسكيا min rabbika daga ubangijinka fayuminu bihi sai su ba da gaskiya da shi fatukhbita lahu qulubuhum sai zukatan su natsu da alqur'ani wa inna allaha ubangiji lahadin ladina amanu mai shirya da masu imani ne ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya dinin islam shine addinin musulunci wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta tatiyahum as-sa'atu baghtatan baghtatan law yatiyahum azabu yawmin aqim alladhina kafaru wadanda suka kafirta wala yazalu ba su gushewa fi miryatin minhu cikin kokonto daga alkur'ani shine kokonton alkur'ani ba su gushewa suna kokonto hatta ta tehu musa'atu ran tashin kiyama ta zo musu bakatata abke ba shiri aw ya tehu azabu yawmin aqim ko ko azabar rana bara arziki gare su ta zo masu huwa yawmu badrin shi da rana yakin badar al-mulku yawma idhin lillah yahkumu bainahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين الملك ملكي يومئذ رنتاج قيامة لله يا تبتك الله وحده شيك دي الله زي shekarun shi ɗaya sai a kansu yana limanil mulkul yau sai a cit wa adda mulki yau ba ni ba sai a cit can kuma ya koma numfasawa limanil mulkul yau kuma ana cit sai cin ya ce lillahi wahidil kahar mulki ya tsaya ga Allah wanda yake makaɗaici mai yadda ya so mai rinjaya ya hukumu bainahum shi ka yanke hukunci a ran nan tsakanin muminai da kafirai fallazina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau shine wanda yake kan shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im za a sa su cikin aljannan ni'ima kuma ba dan aikinsu ba fadalan fadala ce min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama lan yudkhila ahadakum amaluhu aljanna dayan ku duk aiki ne bai iya shigar da shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah sabai suka ce ya rasulullah ko kai aikin ka bai kai ka aljanna قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته yace ko ni aiki na bai kai da aljanna sai dai in Allah ya lullube ni da rahama ta Allah ya lullube mu da rahama shi to an kai mu'minai masu aiki mai kyau aljanna ni'ima wallazina kafaru su ko sun kai kafirci wa kazzabu bi ayatina suka kare ayoyin alqur'ani fa ulaika waɗannan lahum azabun azaba muhinun bai tsanani ma aboce wulakanci ta tabbata lahum gare su kaga an yanke hukunci kenan wallazina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wa inna Allaha lahuwa khairur raziqin wallazina hajaru waɗanda suka hijira fi sabilillahi saboda ɗaukaka addinin Allah ai da'ati cikin biyayya ga Allah suka yi hijira min makkata daga makka ila da madina zuwa ga madina sun makutilu sannan sai an ka kashe su aw matu ko suka mutu to la yarzuqannahumullahu tabbas wallahi Allah zai arzita su rizqan hasanan arziki mai kyau huwa rizqul janna shine arzikin asasu aljanna wa inna allaha tabbas haqiqa shi Allah la wallahi huwa khairur raziqi shine biyayyan masu arzitawa ai afdalul mu'tina shine biyayyan masu bada alkhairi kuma kun ji ai tarantsuwa wallahi zai saka masu da arziki kyakkyawa shine zai sa su aljanna ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ليدخلنهم والله سي الله يا شقدس مدخلا ko ka ce idkhalan ko ko mawdi'an shigawa ko ko mashigi yardaunahu wanda suka yadda da shi wato Allah zai ce ma dan aljanna nayi alƙawalin yau zan maka ni'ima sai ka ce ka yarda ka gamsu kaka akwai wani abu wanda ban maka ba yace Allah godiya ɗaya nake ta yi komai naka bukata Allah ka yi mani la yudkhilannahum wallahi tabbas Allah zai shigar da su madakhalan mashigi ko shigawa yardawnahu wadda suka yadda da cewa sun gamsu wa huwa aljanna shine aljanna to a lura da cewa takidi ya yawa da alamomin takidi da kuma rantsuwa wa inna Allah haqiqa Allah la'alimun wallahi masani ne biniyatihim da niyoyinsu halimun mai haƙuri ne an iqabihim daga bari masu azaba sai an kai ga lokaci su kafirai kenan zalik wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah inna Allah la'afuwun ghafur zalika allazi kasasna alaika abinda muka gaya maka to haka maganar take kakkai shakka wa man aqaba jaza min almu'minin cikin mu'mine wanda an kai mu wata azaba ya samu sa'a ya rama bi misli ma uqiba bihi irin zaluncin da an kai mashi fanta kama min zalimi ya rama cuta ga wanda ya zaluntai summa bugiya alaihi minhum sannan ayi zulima aka zalunta bi ikhrajihi min manzilihi da koro shi da fitta shi daga gidan shi to duk wanda aka wa haka la yansurannahu Allah wallahi Allah zai taimake shi inna Allah tabbas shi Allah la'afun wallahi mai rangwame ne kuma da yawa adal mu'mini daga mu'minai gafurul lahum mai gafara ne gare su an kitalihim ga yakin da suka yi fi shaharil harami cikin wata mai alharba idza qutilu fi in an yaƙe su a ciki suka bai da martani to Allah zai gafarta musu ana dare cewa manzo Allah sallama da shi da sahabbai dai ga nan suna yaƙi cikin wata mai alharba sun keta wata mai alharba shine Allah ya ce la yansurannahu Allah ya ce inna Allah la'afuwun gafurun ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك النصر wancan taimakon da Allah ya ce zai yi masu bi Allah saboda cewa shi Allah yulijul laila fil nahari shi ka shigar da dare cikin yini wa yulijul nahara fil layli ya shigar da yini cikin dare ay yudkhilu kulla min ma fil akhar yana shigar da kowane cikin wani bi an yazida bihi shine ya karu da shi wa zalika min athar qudratihi ta'ala allati biha an-nasr to shigar da dare ga yini da yini ga dare yadda Allah ya so kowa cikin su ya san ba shi ka haka dan ba bai ma san yadda aka yi ba to Allah da ka haka da iko ne to da wannan ikon ne zai taimaki musulmi akan kafirai wa annallaha kuma tabbas cewa shi Allah sami'un du'a al-mumini mai jin addu'an mumine ne basirun bihim kuma masani da su wanda kina lura da su haisu ja'ala fihimul iman sanda ya sanya imani cikin su فأجاب دعاءهم يكرب الدعاء ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك النصر أيضا wannan taimakon da Allah ya alƙawarin shi ga muminai bi annallaha saboda Allah huwa sai ya takiri kaga tarkiwa da bi annallaha alhaq ce bi annallah saboda shi Allah huwa shi Allah alhaqu shi as-sabitu matabbaci wa anna ma tu'aduna min dunihi abun tad'una abun da kuka bauta ba Allah ba ku kafirai shine gumaka huwa kaga sai ya kawo huwa albatul shine gusasshe kaudadde saboda shi ne ƙarya wa annallaha kuma saboda shi Allah huwa shi Allah al-aliyu shine madaukaki ai al'ali ala kulli shay'in bi qudrati wanda ya daukaki komi saboda cikakken ikon shi al-kabir shine mai girma allazi yasburu kullu shay'in siwahu wanda duk abin da ba shi ba zai koma kankane kamar ba shi ma alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna allaha latifun khabir alam tara baka sani bane annallaha shi Allah anzala ma an ya saukar da ruwa ko shi ka saukar da ruwa minas sama'i daga girgije fatusbihu al-ardu sai kasa ta waye gari mukhdarratan dutai ta yi kore kore bin nabati da diri wa hadha wannan min asadu qudrati shira daga guragun ikon Allah jiya kasa da haka nan busassarta da an yi ruwa yau gobe sai ka gari ta yi tsiri ko'ina inda Allah ubangiji latifu mai tattausan jin kai ne bai ba da yi ga bayan shi fi ikirajin da ba da bil ma'i cikin fitar da tsiri da yake yi da ruwa khabirun macikin sani ne bi ma fi kulubim da abin da cikin zukatan mutane inda ta'khiril matar wurin jinkirtar da ruwan sama in lokaci ya bayan ruwa ba duk sai hankali ya tashi saboda sanin ba za a samu amfanin gona ba kenan babu abinci kuma rayuwar ba za ta yi daɗi ba to sai ya tausaya kuma sai ya sauko da ruwa lahu ma fi samawati wa ma fi ardi wa inna allaha lahu al-ganiyul hamid ma fi samawati wa ma fil ardi abinda duke cikin samai da kasai lahu na Allah ne ala jihatil mulki akan jihar cewa mulki shi ne shi ya halicci abu ne kuma shi ke da komi da komi wanda dangance shi wa inna Allah hakika Allah lahuwal ganiyu shine mawadaci an ibadihi gabarin bayin shi alhamidu abin yabo da godiya ga auliyayi ga masoyin shi alam tara anna allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yamsuku as-samaa'a an taqa'a 'ala al ardi illa bi idnihi inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim alam tara baka sani ba anna allah cewa shi allah sakhar lakum ma fil ardi shine ya hore muku abin da ke cikin ƙasa min albaha'im da dabbobi na jin daɗi wal fulka ya hore muku jiragen ruwa tajari tana gudana fil bahar cikin gulbi lin rukubi dan hawa wal haml ɗaukar kaya bi amrihi da izinin shi wai musu sama'a kuma shi ka rike sama min an taqa al ardi dan ka ta haɗo ma ƙasa ba ta iya tsayawa ba ta faɗo ba illa bi iznihi sai da iznin Allah haka nan faɗo wata ba za ta faɗo ba sai da iznin Allah fatuhula ku duk halaka ku inna Allah ubangiji la ra'ufu mai tsananin tausayi ne rahimun mai rahama bin nasi ga mutane fit tasiri cikin hore jiragen ruwa da kuma al'insa kame sabai zamba ta haɗo ba ku ba. wa huwa allazi ahayyakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur wa huwa allazi ubangiji kuma shine wanda yake ahayakum ya raya ku bil insha'i da fara halittar ku a cikin ƙasa summa yumitukum kuma shine wanda zai kashe ku in dan ta haya ajalikum lokacin karewa ajullanku sun mafi ku kuma shine wanda zai raya ku bayan haka inda alba'asi wurin tashi kiyama inda insana mutum kafiri lakafuru mai yawan butulci ne lini amillahi tabaraka wa ta'ala ga nemomin Allah tabaraka wa ta'ala bi tarkihi tauhidahu da bare shi kadai ta Allah لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم جعلنا منسكا mun sanya shari'a li kulli ummatin ga kowace al'umma hum su al'umman nan nasiku masu aiki ne da shari'ar da muka samu su fala yunazi'unaka kada su yi jayayya da kai yuradu bi fala tunazi'hum kada kai jayayya da su fil amr cikin lamarin azzabiha dabbar da za a yanka sun ka ce in kai ka yanka dabba ka kai ka kashe ta to dabbar da ta mutu kuma Allah ne ya yanka ta dan dai yanka ai kashewa aka bi to ka ci abin da Allah ya yanka ai ya yi abin da kai kai yanka Allah ya ce maza Allah ya tabbatar su magana su magana banza ce iz kalu da sun ka ce ma qatalallahu abinda Allah ya kashe a haƙu an takuluhu min ma qataltum ya fi cancanta ku ci shi bisa ga abin da kuka kashe da kanku haza jidalun batilun kana liqihil kuffar Allah ce wannan jayayya ce batatta ta banza wadda kafirai ke jewa don su rikita mutane walakin la tatazaza ma'ahum fi sai dai kai kai tabbatin su kakkai jayayya da su a cikin wannan in an san abu gashi kiri kiri mutum ya jahilce shi ko kuma a ya sani amma dan dai jidali na takabburanci to bai kamata ka bata lokacin ka akan shi ba wala tuna bi jahila wala tuna wala tu hari jahilan batata ba wa ma alayka gayyu batuta ba wala tu mari jahilan batata ba wa ma alayka gayyu batuta ba wala tu mari jahilan kada kai jayya da jahili fata ta'aba sai ka wahala in baka bari ba a yi ta jidali a yi ta jidali ba ranar huta in ya sani an ka kai ga gaskiya in ya san gaskiya an huta to in bai sani ba sai a kai ga gaskiya bai bajjayayya ba amma alaika gayyu sannan halaka sai bata cuce ka ba ba Allah ya ɗauka manzo gare shi ba fatu ta ba balle a zarge ka ka ka tsaya jayayya da munkiri ya wahala ya wahal da kai babu dalili ko da wurin zaman hira kai ka san abu sai ka faɗi yadda yake wani wanda bai sani ba ya tsaya gaddama da kai to kana bai mishi har rayuka su ɓaci kun haɗa tun na ya ce ba haka to shi kenan amma da ni gaba na an kai sai kai shirinka da shi da mutane za a dawo da Allah kai bayani ta shi da ya sani ya waɗi ka san akwai ɗan masani ba kowane wurin zama in ba shi ya faɗi ƙarya ne to irin wannan ba ka ɓata lokacin gare shi ko ko wanda ka jaya dan ɗaya kunyata ka akwai wani wanda in dai kai ka faɗi magana to sai ya ce ƙarya ne dan dai son aka yi jidali ya kunyata ka to irin wannan ba ka biye mashi shine Allah ya ce kada kai jaya da su cikin lamarin yanka ka riƙe bayanin da ne maka kai aiki da shi wadda ula rabbika ka ci gaba da kira zuwa ga addinin ubangijinka innaka tabbas kai la'ala hudan kana kan addini mustaqimin madaidaici wa in jahadaluka fa qul illahu a'lamu bima ta'malun wa in jahadaluka in kafire suka yi jayayya da kai fi amrin dini cikin lamarin addini fa qul ce musu allahu a'lamu Allah dai shine masani bima ta'amalu da abin da kuke aikatawa fa yujazikum alayhi kuma zai saka musu akan jayyar da kuke da abin da kuke mara kyawu amma wa hadha qabla al-amr bil qital wannan an ce ya hakuri ya kyale su kamin a hore shi da ya yaƙe su Allah ya hakum bainakum yawmal qiyamati bima kuntum fihi takhtalifun Allah shi ne mai yanke hukunci tsakaninku ya kuru ne tsakaninku da kafirai Allah shi ne mai yanke hukunci yau malkiya matarin tashin kiyama fi ma kuntum fi tahtalifun cikin abin da kuka zamo kuna sabani a cikin shi bayan ya kula kullum min lafariqain khilafa qawl al-akhar shine kowace jama'a ta wadi sabanin abin da wata jama'a ke faɗi saboda jayayya ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم بكسني با الاستفهام فيه للتقريب أي كاسني تنبيه ستتبتوا أي كاسا أن الله أبنجي يعلم يا ما في السماوات والأرض دو أبن لك يشكر سمي كسني inna zalika wannan abin da aka ambata fi kitabin yana cikin littafi huwa lauhul mahfuz inna zalika sana abin da an ka ambata yasiru mai sauki ne alallahi ga Allah tabaraka wa ta'ala dan shi abu ne mutum bai abu ka ce wai kuma bai san abin da ya ba ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير كافري ويعبدون سنة بوتا وما لم ينزل به سلطانا abinda Allah bai saukar da hujja a bauta mai ba min dunillahi kuma bayan Allah suna bauta mashi kuma ma laysa lahum bihi ilmu abinda ba su da sanin cewa su gumakan nan uwayen giji ne sun cancanci a bauta musu min nasirin mataimaki malin zalimi da baya ga azzalumai wanda suka yi zalunci da zaman su mashirikai ba su da mataimaki yamna wa anhum azaballah wanda zai hana azabar Allah ta same su wa idza tutli alaihim ayatuna bayyinatin تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا in ana karanta musu ayoyinmu shine alqur'ani ayoyinmu bayyanatin mabayyana ta'riful munkara kana suna al-inkara musu laha gare ta fi wujuhil ladina kafaru a huskokin waɗanda suka kafirta da ganin kallon da suka kai ka san kallon inkari ne ba su yadda da ayoyinmu ba ai asaruhu zaka ga shine yace ai asarahu wato zaka ga alamun inkari min min al-karahati lakin abu da kake wal abu da kuma daura fuska zaka ce ai tunda daga yazo naga alamun ba alheri ya kawo shi ba tunda naga yana wannan dibe dibe da san cewa zai sharri to ina haka nan za a ga alamu ga fuskar su in ana musu karatu alqur'ani yakaduna yasduna suna kusa su yi tumbe su kama billazi ne ya nuna alaihim ayatina su kama waɗanda ke karanta musu ayoyin alkur'ani ai ya kado da ya kabiruna suna kusa su yi damƙa an alkur'ani da qur'ani hatta law qadiru hatta sun samu iko lawaqa'u ala alqari wa badashubi da sun abka mai karatun qur'ani su yi damƙa kuma su kashe shi wala ƙulce musu afa una bi hukum ba ƙur'ani an ba kusu ba to ai akwai abin da ya ƙur'ani zama abin ƙi gare ku shine wutar jahannama kuma tabbas sai kun shiga wutar jahannama tun da baku ba da gaskiya da alƙur'ani ba ai ku ban magana faɗa da ƙur'ani akwai abin da ya kishi nauyi da muni gare ku shine jahannama ku yi ƙoƙari ku kare kanku daga shiga jahannama ya yi maku shi ne ce ba ni ba ku labari ba bi sharrin min zalikum ga abin da ya fi qur'ani zama abin ki gare ku shine bi akra ilaykum min alqur'an almatawlu alaykum antum mutakarahuna alqur'an kun kuna kin qur'ani ko i to unabbiukum ku bari in ba ku labari bi shay'in da abin da yake takarahuna kuna ki ne ashadda min alqur'an fiye da alqur'ani menene ya ce annaru shine wutar jahannama ko ana allahu ita jahannama allah ya alkawalinta ga allazina kafaru waɗanda suka kafirta to wannan shi ya kamata ku damu da shi ku ji tsoro ba wai qur'ani ba wa annakum jami'an shine cewa dukkan ku min ahalin nar ku yan wuta ne wa haza zaman ku yan wuta ashaddu alaykum min alqur'ani ya hi tsananin ki gare ku bisa ga alqur'ani wa bisal masir wa masirukum makoma ku jahannama bisal masir tir da wannan makoma ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه ضعف الظالم والمظلوم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا أيها الناس يا قوم مكة لكي وينتهي duriba masalun an buga maku misali fasami'u lahu ku saurara ku ji misalin nan da an ka buga maku Allah tabaraka wa ta'ala daraba masalan fasami'u li hadha al-masal Allah ne ya sanya misali to ku saurara ku ji misalin da Allah ya buga maku Allah ya ce innal ladina tad'una waɗannan da kuka bauta min dunillahi ba Allah ba su ne gumakka in duk sun taru duk gunkin duniya lan ya haluku dubaban ba su iya halittar kuje guda a ce duk gumakan duniya da dukkan halittar duniya su zo su yi kuje guda duk ba su iyawa wala wai ta ma'ulahu ko da duk sun taru an haɗa kai duk duniya da gumaka da halitta za a yi kuje guda to ba iyawa إذا اشتبه الأصنام جميعا لإيجاد ذبابة واحدة ما قدروا دكا غمكا دا زاسو عدو سي قجي غدا بدا سي إيش با تسوكا سو غمكا وإن يسلبهم الذباب شيئا أي أنا يرسون إيشي ko na zinari ko na dutse ko na mi sai a shahe su da turare da za'afarani suna kamshi to in kuje ya zo ya hausu yana lasa yana cin turaren nan har ya canye ba su iya koran kujen nan guda sannan kuma in ya gama cin shi turaren nan madadin ya tashi kuma sai ya musu kashi to allah da bai hana kuje ya mai kashi to ya kaci haka dogara gare shi ya kare ka bai iya koran kuje kuma bai hana kuje cire mai turare sannan bai hana kuje ya mai kashi wanga ka zama Allah haka dogara gare ka zo kada Allah ya baka biyan bukatar ka Allah ya kare ka wanda bai kare kai ne ba a zai kare ka kuma ga abin da ya komi rauni shine kuji na'am idan kuje ya sance musu wani abu mimma alaihim daga abin da an akkar su min asibi wa za'afara al-mudaddaqina bihi na turare da za'afara ne wanda an ka shuɗa yusu da shi la yastankizu ba su iya kwato turaren nan da kuje ya zo ɗebe minhu daga shi kuje li jahalihim saboda jahilcin mushrikai yu'alliquna ɗiba wa za'afaran suna rataye turare da turaren za'afarani alal asnam ga gumarka ta'aziman laha dan girmamawa gare su a matsayin su na uwayen gida abin bauta fa yaqa'u dhubabu ala sadami sai kuje zo ya fada ma gunki kila ba a fada ga hanci ne ko da ana da rai ba zai bai da rai ya sulubu wada san ce mai malu tsaka bihi abinda aka cuɗaya shi da shi wala ya kaduru ala ɗarɗi bai iya kora kujen da shi wankin da an kace ma Allah miskinun shehu ya ce wayo shi har ya ba da tausayi an ce Allah ana bauta maka amma ga kuje yana cire abinda an ka sama dan kamshi ba ka iya kora ta kuma ya ma kashi ba ka iya kore shi miskinun li'ajarihi saboda gajiyawa ce fakaifa ya'buduna shuraka fakaifa yu'baduna shuraka alillahi tabaraka wataala to waɗanda a haka su gubaka kaka za a bauta musu a ce wai su ne abokan tarayya ta Allah ka sai an ce abunta abokin tarayya wato da kai da shi duk ɗaya kuke ga wannan abu to in dai kuje bai in dai gunki bai iya kore kuje sannan bai hana kuje ya cire mai turare bai hana kuje mai kashi to a za ka ce Allah ma haka yake shi kaka nuhi wato yadda gunkin ga bai da unguwani kenan Allah bai da unguwani bai da unguwani wa halicce ka inda bai da unguwani na halittar ka sannan zuwa rike da kai da arzikinka da abincinka ba Allah ba to ya za ka kwatanta shi da wanda kai ka umfani ne ba shi ka umfaninka ba kai ka sassa da gunki kai ka sa bai turare kai kai mashi komi da wanka da komi kai kai mishi madadin da ya ga ya shi zai bauta maka ya ba kai za ka bauta mishi ba to ya za ka ce madaidaici ne da allan da komi shi kai maka kaga abin ya zamo rashin sanin hankali da ufar ɗalibu shi mai biɗa abiya bukata ta al'abidu mai bautar gunkin da bai da amfani bai da cuta wal matsalubu da wanda ake neman amfani gare wanda bai iya kore kai ne kuje da ufa duk sun yi rauni a to an yi banza biyu shi mai bautar mai rauni wanda aka bautar ma mai rauni al'abidu ladhi yu'badu hadha da'ifun al'abid mai bauta allazi ya abudu haza wanda ka bautar wannan da'iful ya zama mai rauni da'iful aqli mai raunin hankali wal ma'budu allazi la yaqdiru ala an yakhluqa dhubaban wanda aka bauta ba gunki wanda bai iya halitta ko kuje wala an yasul minhu shay'an bai iya kwato wani abu wanda kuje yazo ya diba nashi da ufa da shi ma ya rauni shi da ufa talib wal matsalub ma kadarullah duk wanda ya kwatanta gunki da cewa shariki ne ga Allah shi ma ana bauta mai to bai kyauta ba bai raga ma Allah ba ma kadarullah ba su girmama Allah ba haƙa kadarihi yadda girman Allah ya cancanta a girmama shi ma azamullah ba su girmama Allah ba haƙa ta'azibi yadda ya kamata a girmama Allah ka daidai bi Allah ka ce da shi da gunki ɗaya suke kai baka kyauta ba aw ma arafullah ko ko Allah abba su sani ba ba sa Allah ba haƙƙa ma'arifati haƙƙin gaske da ya kamata a sa Allah hay su shirku da bi hada sana sannan suka tara Allah da wannan gunki al'ajiz gajiyayye inna Allah shi Allah haƙiƙa Allah la ƙauyu wallahi Allah mai tsananin ƙarfi ne ƙadirun ala kulli shay'in mai cikakken iko ne ga komi to wanda ada cikakken iko ga komi ka ce ɗaya yake da wanda bai da iko ga komi abu ya zama hauka azizun kuma Allah mabuwaye ne ga al'amarin shi duk abin da ya tashi ba abin da zai hana shi yin abin da ya tashi الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير suna cewa ya wai wannan mutum shi za a cewa wai annabin Allah Allah ya to shi na ga dama dama cikin ku ne wanda na ga dama shi na kamaiwa annabi ba wanda kuka so to wannan da kun karena annabi Ibrahim da ji annabi Ibrahim shi wa kakansu kuma dan shi ake girmama su amma wai ya za a ce ibrahim annabin allah ne ya za a ce muhammadu sallallahu annabin allah ne allah ya fito su da su kuma wai ya za a ce jibrila wai har wani abu ne ga allah shi da mika'ilu allah ya ce su ne su kuma ni adda abuna kuma ba ne sai hana ni da haka yace inna allah la qawiyyun aziz allah shi allah yastafi rusulan yana zaɓen manzanni minal mala'ikati daga mala'iku wa minan nasi yana zaɓen manzanni daga mutane lamma ƙalar mushrikuna yadda kafirai suka ce a unzila alaihi zikiru min bainina yanzu shi nan cikinmu shi ɗin mi wato kaji shi ɗin mi in ba ya ce shi ɗin mi daga nan sai mi sai ce shi ɗin banza tare suka tahiya shi ɗin mi shi ɗin banza bahaushe bai hudun guda bai hudu guda ba shi ɗin mi shi ɗin banza ya ba kai ne amsa wato cikin taro shi abba kowa ba to shi da suka ce a unzil alaihi zikri min bainina shi ɗin mi za a saukan mai da zikiri shine wahayi cikin mu duk ga mu gasuwa da gasuwa da gasuwa ne Allah bai gani aikuwa ba sai shi bakin me yake wurin Allah قال الله تبارك وتعالى الله تبارك أتي تبارك أتي الله شيد الله يصطفي رسلا من الملائكة ومن الناس الله yana zaɓen manzannin da ya kaso cikin mala'iku da cikin mutane ba ku ya kasa ku zaɓo mishi ba istafa min da mala'ikati jibril wa mika'ila cikin mala'iku ya ga dama ya zaɓi jibril ya zaɓi mika'il wastafa min nasi cikin mutane ya ga dama ya zaɓi muhammadan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ibrahima da ibrahim to kun ga jama'a mai cewa manzo Allah mutum ne kamar kowa bai yi kowa ba wanga magana cewa aka fassarawa cewa manzo Allah mutum ne kamar kowa sai bai yi kowa ba cewa manzo Allah bai da wani amfani wanga magana cewa cewa shi Muhammadu mutum ya Allah zai zabe shi ya mai da shi fiyayyen halitta shugaban annabawa da manzanni wannan magana ce da haka kafirci ne ko da yace ai ni ba kowa bane illa mutum sai ce ane mani wahayi to kai tun mutum kake to ayi ma wahayi amma ka zauna ƙur'anin nan ba ka iya zuwa ga Allah ka samo naka sannan cewa ma akwai Allah shi annabin nan da kare da Allah salam shi ya gaya maka akwai Allah baka taba ganin Allah ba shi ya gaya maka akwai mala'iku baka taba ganin mala'ika ba ya gaya maka akwai tashin kiyama akwai aljanna akwai wuta akwai kaza akwai kaza to duk in ka ce bai hika ba to saboda Allah a je mai addinin shi ka tai ga Allah ka an so naka tun na faɗe kuke da shi ai ka jarraba wurin mata in ka ce mata wance gashi in ji wance wallahi ba ta so ko ko ta ce mata gashi mai gida ce a baki ci take mai mai ban so saboda ai ba ta hita ga mai gida ba ya zai ba ta abu ya kawo ita kawo mata ba ta so to haka tun annabi bai hika ba to ya Allah zai ba shi addini ya kawo maka ka ansa ka bar addinin annabi Muhammadu sallama ka tahi ga Allah ka anso naka sannan za mu gane Muhammadu mutum ne kamar kowa kuma wani wauta ka tsaya ka yi karatun addini da shi aka girmama ka da shi kaka cin abinci da shi kai gida da shi kai aure da shi aka baka mota shi za a ja ustaz na'am na'am na'am to me yasa shi da kai ko dan tukuici ba ka girma shi kana da mahaifi yana magana ka ce ka tattaro maganganun mahaifinka ka zo kai littafi ya zanna matsayin alkur'ani ya yi maka a takaice dai duk mai ganin manzo Allah bai isa ba to ba musulmi bane komi ko ilimi ne kuma komi ibada ce ba musulmi bane kawai ya aje kuma da zai samu abin da ya yi addinin nan wallahi da ya kama shi Allah ya kiyaye mu daga irin wannan rashin arziki to kaji ashe magana ce ta kafirai ita ce ake ta maimaitawa da sigogi iri-iri ana sa mutane suna rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu shi babu Allah wa anta babu lahi ayyum ru'in atahu min ghayrika la yadkhul manzo Allah kai ne koha Allah duk wanda ya zo ma Allah ba ta koha kama bai shiga wurin Allah kuma an ce shi ne umfanin shaidan nan wurin babban hadimi ne ga annabi muhammadu sallallahu yana nan ƙofa ubangiji tsugunne duk wanda ya rena manzo Allah ya zuba ta nan ba sai ya kama shi kare cap sai ya jefa shi jahannama da haka shi shaidan bai yadda ka rena annabi sallallahu ka ce ba kana ya samu wani aboran Allah ba da manzo Allah ba shaidan ba zai baka ba sai ta taho mu ta yi sai a bilibilin bashe ka shikenan inna Allah ubangiji sami'u mai ji ne lima qalatihim ga maganganun da kafirai ke yi basirun masani ne biman yattakhizahu da wanda Allah zai riki biman yattakhizuhu da wanda Allah zai rika rasulan manzo ba sai an zaben mashi ba ya iya zaɓe kuma ya san abin da ya kaso ka jibril kamar jibril wa mika'il وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليه وسلم wani kafirci da aka yayi wanda ka yawo ga social media wani mara arziki wai shi bai san manzo Allah ya taimakai shi taimakon Allah ɗai ya kasu ka ji wawa to waye gaya mai akwai Allah annabi Muhammadu to bai taimake shi ba da ya taimake ka ya gaya ma akwai Allah kuma wajibi ka imani da shi har ya faɗa ma sun ai ya taimake ka tuna da bai faɗi akwai Allah ba kai baka sa akwai Allah ba to da haka nan ka ba Allah da ya faɗi kai ta batu ne ka zama kahirin ka hili da hili ka ce kai kafiri ne kawai a huta kuma ya yi wahal da mutane ana ta ba shi amsoshi wanda yake ya wahal da mutane duk wanda zai ce shi bai son taimakon annabi muhammadu sallama bai san annabi muhammadu ba kuma bai san allah ba ƙarya yake yi kuma wallahi wani bai hauka ce haka mutane su wahal da mutane madadin a kai su kware mahaukata ne kawai a sa musu sarƙa a kai su kware a kai su asibitin mahaukata to da malami da mai kuɗi da mai mulki sai su haukace ba a sani ba sai ana giya ilimi ko giya kuɗi ko giya mulki nan ko giya ce ta aljani kwakwalwa ta lalace babu wani ilimi babu wani kuɗi ko mulki a a hauka ne kawai ke kama su sannan kuma ga shaye-shaye in ka ga irin tuturo ido da ake yi da hisge-hisgen na kai ka san mutum ba lahiya lau yake ba hauka ce kuma yana shaye-shaye da haka ba a sani ba ko kuma ba a damu ba sai a ɗoka wai ilimi ne a a kaza ne ai bai da tsoro ba haka ba ne rashin arziki ne kawai rashin hankali Allah ce inna Allah haƙiƙa Allah kaga takidi sami'un mai ji ne kuma kaga sigatul mubalaga basirun masani da abun da yake ciki Allah na jin abun da aka faɗi kuma kasa Allah ba ƙyale su yi ba jinkirta musu yayi sannan kakkuɗoki Allah bai sa abun da kai basirun ya san abun da yake ya san wanda zai riƙa manzo cikin mala'iku ya san wanda zai riƙa manzo a cikin mutane يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور سسني يعلم ألا ينا سني يا سند ما بين أيديهم أبند أقبنس وند سنك قباتر وما خلفهم يا سن أبند سنك جنكرتس wato Allah bai jira sai an kai mai report a Allah na sane da duk abin da suka yi da wanda suke yi da wanda za su yi al'umuru al'amurra dukkansu turjau ana mai sheta ilallahi zuwa ga Allah tabaraka wata da haka nan su yi da yawa wato azaba na jiransu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun kaga dai cewa shi Allah rahama ta riga kuma yadda shi ta riga hushi kuma Allah lallashin halitta yake yi kaga tsawa an yi sai da kuma ce ya ku masu imani irka'u ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada wato ma'ana sallu ku kama sallah inda salata tanha anil fasha wal munkar to haka madadin ya ce kawai ku yi ibada ko ku yi sallah sai ya ce ku yi ruku'i ku yi sujada ma'ana kawai ku yi sallah as-salatu bil ruku'i was sujud khasatun bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallah irin wannan tamu wadda aka ruku'i da sujada ke bantatta ce da al'umma dai muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce ku yi sallah ya ce wa abudu rabbakum ku kadaita ubangijinku wa fa'alul khaira kuma ku yi aikin alkhairi wato shi inda yadda Allah take to boye yake cikin aikin alkhairi la'alla za ka yi farilla Allah yadda da kai ila ko za ka yi sunna ko za ka yi mustahabbi inda an ce abu na da kyau to ka yi Allah zai baka lada to in ka dace da guda ya kai ka aljanna alhamdulillah wani waliyi mai kokari ya rasu sai wani ya mafarki ne akan wakallahu yaya ibadunka ya ka gamu da Allah ya ce wallahi duk ibadu sun tahi ya ce wasu raka'a biyu da ne cikin dare ban ma ni muhimmantar da su ba su suka sa na samu tsira Allahu akbar wani kuma ya ce wucewa zai yagga kaya ga hanya ya jaye ta saboda wannan Allah ya gafarta mishi irin haka nan dai abun da za ka yi ka samu gafara abu guda ne na farko kin yi sai dai ƙarin daraja to kuma bai da girma a tuna manzo Allah ya ce sallama mutum zai wata kalma ya kaɗan bai damu da ita ba amma Allah shi yadda da ita don ga rubuta mai lada ko ya mutu ba a barin rubuta mai lada kan wannan kalmar da ya isa alkhairi haka wani aiki za ka aiki ɗan kaɗan na alkhairi amma sai a dace Allah ya karɓa ya gafarta maka zai ta rubuta maka lada har abada da haka nan waf'alul khaira ku yi ƙoƙari ku yi ta aikin alkhairi babba da ƙarami mai daɗi da marar daɗi in dai abu alkhairi ne to yi kuma haga tana bayanin cewa ita yadda Allah ba ta da wai keɓantuwa ga wani aiki ban da wani aiki wani salloli zai kama da kyau nan zai samu gafara wani karatun ƙur'ani da kyau nan zai samu gafara wani yawan azumi wani yawan ciyawa wani yawan sada zumunta wani tausayi duk da ga anan iri-iri waf'alul khaira ku ta ku ta yin alkhairi ko wani iri ya samu ku dage ku yi shi tsakanin ku da Allah jami'ul khairu ku yi dukkan alkhairai kasilatul rahimi kamar sada zumunta wa makarimil akhlaqi kamar manyan manyan dabi'u dabi'u na madalla shine bahaushe yake cewa dattaku in aka ce ai mutum dattijo ne to ana nuhin duk abu kyakkyawa to yana yin shi duk abu mummuna to baye shi ina taya shugaba shi malam usman murna wanda shehu balarabe ya ce malam usman dattijo ne ni yake gaya ma ce malam usman dattijo ne wato an ce wani dattijo ne allahu akbar duk alkhairi to yana yi duk sharri baye kuma ko bayan shi shekara na yanzu duka mu shaida ne malam usman dattijo ne Allah ya saka mai da alkhairi shi ne ya ce ka yi aikin alkhairi da makarimul akhlaqi wato shi za ka auna ko cikin jama'a ko kai kadai duk abin da za ka yi a ce madalla to ka yi duk abin da za ka yi a ce asha to kakka yi shi ne wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an yaddali alaihin nas duk abin da ba ka son a sani ko a gani to da Allah ka bari saboda Allah na jin kana ganin ka to in kana jin kunya a ganka to Allah fa gaba ne kai wato shine makarimul akhlaq dattaku la'allakum haqiqa an kuka rike waɗannan abubuwa tuflihuna za ku sadu da Allah subhanahu wa ta'ala za ku yi babban rabo sallu ku rika sallah lillahi tabaraka wa ta'ala as-salawatil khams ku yi sallolin nan guda biyar wanda yake farilla az-zuhr la'asar magariba isha'i asuba ku yi su da sharuɗar su hamsu salawatin kataba hunna Allahu ala al-ibadi fil yawmi wal layla sune salloli guda biyar waɗanda Allah ya wajabta ba bayi cikin yini da dare wa wahiduhu tabaraka wa ta'ala ku kade ta Allah tabaraka wa ta'ala waf'alul khaira ku ta yin aikin alkhairi ba guda ba ku ta aikin alkhairi أبواب الخير أبواب الخيرات كثيرة شو يتقوهي نيان على خيري سنة ديوة كاغا الله بيتي كوي كذاب آآ قوة قوها كون كريك إتو كداجي منها النوافل أكوي نافل بليتكي الصلاة بالليل أكوي قيام الليل راي داري دسلا ومنها الصيام صيام تطوع أكوي أزمي نتطوع إن نافلة wamina al'infaq akwai cewa ci da abinci da ci da duk abin da ya kamata wa ƙira'atul ƙur'an akwai yawan karatun ƙur'ani wa zikirun lahi akwai zikirin Allah wasalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hajjul baiti da hajjanta ɗakin Ka'aba hajji da umra wujuhul khairi kathiratun fuskokin alkhairi suna da yawa wata bayan insan mukhtalifa ɗabi'un mutane kuma sun sassaɓa don haka nan duk abin da ka ji ya yi sauƙi gare ka to tsayawa ka nan kai ta yi kai ta yi kuma kakka ga raggancin wanda ba irin wannan ya kai ba ko sakaci ne ruba ma ya fita wallahu ala abdi fi salatin wala ya fita alaihi fi siyami da yawa Allah na buɗa mu wani bawa cikin ƙoƙarin sallar nafila amma wurin azumi bai jin daɗin azumi sai dai na farilla dole wa yafta wala abdin fi siyamin wala yafta alaihi fi hajji da yawa Allah zai ba wani bawa fatahi cikin ƙoƙarin azumi shi ku amma bai iya zuwa hajji ko bai da abin zuwa hajji wa yaftahu Allah alai fi hajjin wa la yaftahu alai fi tilawati wani kuma Allah sai ya mai fatahi yana iya zuwa hajji da umra amma bai iya dagewa ta karatun Qur'ani yafta alai fi tilawatin wa la yafta alai fi infaqin wani kuma Allah zai buɗa mishi mai fatahi cikin karatun Qur'ani amma in an ce ya bada kwabo to sai an yi tashin hankali shi bai iya ba da abu ne amma dai kan akwai kira'a alaramba ne sosai gangaran amma dai kan ba a more ba shi to wannan in allah karɓi karatu alhamdulillah amma dai a zanki ce wannan gwargwaro kullu insanin waje da baban min abwabil khairi lahu qabiliyatun alayhi falyulazim zalika faqat shehu yace radiyallahu ta'ala anhu duk mutumin da ya samu wata kofa daga ƙohohin alkhairi wanda yake halitta ta ta dace da wannan to ya nizimta wannan ya ta yi kawai shi kenan alkhairu kulluhu sawa'un shi alkhairi dukkan shi daidai da daidai yake mai azumi bai yi mai sallah ba mai sallah bai yi mai karatun qur'ani ba mai karatun qur'ani bai yi mai ciyawa ba haka bai yi mai zuwa haka dai abinda Allah hore ba kai da abinda ake so kai don Allah duk abin da za ka yi don Allah shi ne ce alkhairu kullu sawa'un if'alu alkhaira jama'a ku dage ku yi ta aikin alkhairi la'allakum tuflihun ko za ku samu ku tsira zakara rasulu sallallahu alaihi wasallam fi haza maza Allah ya faɗa cikin wannan bayanin cewa alkhairi ko ya yake kakkare na shi dage kai tai kuma duk da yake kaga zai kawo hadisai ko wanda manzo Allah zai ce wanda ya dan aljanna ne wanda ya kaza dan aljanna ne wanda ya kaza dan aljanna ne man kasa uryanan wanda ya tuwayantar da huntu kasahu Allah min sundusul jannati Allah zai tuwayar da shi alharini na aljanna kaga aljanna ta samu saboda kyautar tuwayi wa qala man saqa zam'anan saqahu Allah min rahiqil janna yace wanda ya sha da mai kishirwa ruwa Allah zai sha da shi ruwan aljanna kaga aljanna ta samu saboda sadaka da ruwa wa qala yace man aqama luqmatan wahidatan ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar wanda ya ci da wani loma goda kai jama'a ku ji rahama ta Allah wanda ya ci da wani loma goda Allah ya gafarta mashi ya yanta shi daga wuta kullu hadhihi min abwabil khair dukkan wannan suna daga cikin kofofin alkhairi da aka sai Allah ya ce wa jahidu billah haqqa jihadihi huwa ijtabakum ku yi jihadi dan tsaida addinin Allah iyakai matukan kokarin ku cikin tabbatar da addini Allah shi ne wanda ya zabe ku ga wannan addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa mu hukunci cikin addini ba yace millata abikum addini addinin ubanku ne annabi ibrahim huwa allah ya maku sula musulmi tun kahin ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma cikin qur'ani ma an ce muku musulmi to dan ku zamo dan manzo ya zo mai shaida ku ku ko ku zo ma shaida mutane ko bai kiyama da kuma cewa dai ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi riko da Allah shi ne ku amince ma Allah Allah shi ne mataimakinku mai jibin da lamarinku madalla da mataimakinku Allah madalla da mataimakinku shi ne Allah alhamdulillah rabbil alamin kamin a addu'a akwai al-mu'assasa al-balarabiya ta ce a sanar da ku cewa taimakon da ake tattarawa na ba da tuhahi gashi yanzu mai magana waf'alul khaira ku aikata alkhairi wanda duk ya tuhayantar da huntu Allah zai tuhayantar da shi min sundusul jannati wanda ya shada mai kishirwa Allah zai sha da shi aljanna wanda ya ci da loma guda ga miskini Allah ya gafarta mai kuma ya yanta shi daga wuta zai sa shi aljanna to don haka suka ce suna da suna tattara tufafi kuma alhamdulillah bana an samu tufafi sababbi da yawa madadin masu ba da sakalhan to mutane wasu sun ba da atamfofi sababbi da yawa suka ce suna so a karanta sunaye don a ƙara himma ce dr shigo ya ba da tuha sha biyu da hula sha bakwai rawani biyu malam baba nasiru dr nasiru ya ba da tufa kala biyar hadi ibrahim khalifa eh, ya ba da kala biyu abdulrahman ibrahim ya ba da atamfa turmi goma shafiu abubakar ya ba da kala uku da ya lawali gumba ya ba da kala goma sha biyu malam lawali tsibir ya ba da kala tara Ah, alhaji kai malam buhari ya ce "Mm-mm, ya ji mai gida na ya kokari alhamdulillah alhaji suleiman abun bauri ya ba da kala goma sha biyar alkali mika'ilu ya ba da kala hudu malam adamu jama'a kala biyu malam sunusi abdulrahman hailu ya ba da kala goma sha uku malam dahiru abubakar asamrawi ya ba da kala goma sha takwas dr nuru atiku balarabe ya bada kala talatin sadiya alkali murtala ta bada kala goma sha takwas balkisu malam anwar kala hudu alhaji sanusi lamis ya bada kala hudu abubakar zubairu ya bada kala biyar aisha sidi ahmad ta bada kala tara uku aisha baba nasiru ne aisha baba nasiru ne sidi ahmad ta ba da kala tara hajiya sadiya shehu balarabe mata aminu makaranta ta ba da kala biyar sama'ila tukur ya ba da atamfa kamalu alhaji tukur sakitare ya ba da atamfa sabuwa guda uku an samu kaya 181 muna jiran cewa a ka samu fiye da haka sai a fara raba mabukata nan ga wasu kawo alkur'ani sadaka ko radiya yakubu ta ba da wannan ƙur'anin sadaka guda uku ladar ga mahaifanta malam yakubu da malama basira da malam abdul gani allah ji kansu alfarma annabi muhammadu sallallahu amin assalamu alaikum
jama'a sai mu ji alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya lafiya Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mana da ta'ayanta a cikin sa albarkar manzon Allah da shi Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء